الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha bakwai ga watan rabi'an al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tamanin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان عند رام تاجي درسنا 82 a wannan masallaci mai albarka na Ulayfatu bin Yaman radiyallahu ta'ala an idan ba manta ba muna cikin kitabul jana'iz babul ghusli 'ala al-mayyit mun kuma tsaya kan hadisi na 545 za mu tashi hadisi na 546 hadisi dai muka tsaya a kansa muka ce za mu dora a kai malai ta na ummi adiya radiyallahu anha qalat an karbo daga ummu adiya Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda take kamar yadda muka yi alƙawari cewa ummu adiya nan da muka zo kitabu salatul aidaini mun dan faduwa ce ce ita ce nusaiba bintul harith sunanta kenan ita ce ummu adiya alkunyata ne wato ummu adiya sannan tana cikin manya-manyan malaman fikihu na cikin sahabbai a mata ita ummu adiya Allah ya kara mata yadda malamai suke cewa tana cikin wato matan da suke yi wa mamata wato wanka tana wankan gawa domin za mu ga hadisan da ta kawo ma hadisin wankan gawa ne da na idi sannan kuma ita ce sai wa Zainab yar gida Annabi alaihi salatu wassalam wanka kamar yadda sai Muslim ya nuna da kuma hadisin da muka biya a baya sannan kuma da bakin da take cewa na halarci yaƙoƙi guda bakwai tare da Annabi alaihi salatu wassalam tace kuma ina kula musu da dabbobin su ina bin su a baya sannan kuma ina dafa musu abinci su mayaƙa kenan a daidai wannan lokacin sannan bayan haka ungozo ma ke ko wata nurse da take duk wanda ya ji ciwo tana tana gyara masa rauninsa ita ummu adiya to saboda haka ma'aikaciyar lafiya ce kamar yadda muka faɗa yanzu sannan ta rasu a shekara ta ta rayu kusan shekara saba'in a duniya kusan shekaru saba'in Allah ya ara mata lokaci to ita ce ummu adiya kamar yadda muka faɗa kafin da ya gabata cewa za mu ɗan ƙara tuno shi mun sauke bashin sai ce kalar ta ce lamma ga salladinta nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da muka wanke yar annabi alaihi salatu wa salam zainab daga cikin yayan da mun ce yayan annabi guda bakwai guda shida gaba ɗaya shi ya binne sai ce kawai sai bayan ya bar duniya da wata shida ta bi shi ta ce na na fatima radiyallahu ta'ala anha قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام yake da mu wa nahnu nagsiluha lokacin muna wanke ta sai annabi yake da mu ibdala bi mayaminha idan za ku yi mata wanka ku fara da bangaren da na dama kamar da muka kwatanta satin da ya shuɗe wa mawadi alwudu'i minha da guraban alwalanata shine muka faɗa a fara yi mata sarki a wanke daga cibiya zuwa zuwa gwiwa sannan kuma sai a zo a yi alwala yanayin alwalar da kake yi a waje ita za ka yi ko ɗaiɗai ko bibbi ko uku shi ne yanayin alwalar to wannan shi ne a dunkule sai sabon baji da za mu tsora inda ma da yake babun fi kafnil mayi babun da yake magana akan yadda ake wa mamaci likafai inda in sha Allah ta'ala dan bayanan da muka yi duk wanda aka yi mutuwa daidai kawai in baya sanyi zai iya wanke gawa misali ko yana jin yana da raguwar zuciya ko abin da ya kama da wannan amma ba wanda zai ce zai iya wanke ta waje a tsarin da aka kawo to sai yake ko kuma mai sa abu a rai ne zai tawa farki ya danganta da irin wayannan abubuwan to sai yake hadisi na 547 an qabbab ibn al-arad radiyallahu ta'ala an an karbo da qabbab ibn al-arad shi ma wannan sai yau muka tada hadisin sa tunda muka fara littafin shine wato ibn al-arab ibn wato jundala ibn sa'ad at-tamimi ya je yakin badar sannan yana cikin as-sabiqun al-awwalina wanda suka shiga musulunci margaya na farko wanda suka fara shiga musulunci domin yana cikin waɗanda aka yi azaba azaba mai raɗaɗi lokacin da zaina abubakar yake yawo yana kwantar bayi hadda sabba sai wani arab yana cikin waɗanda sun ya ba riga sai na umar musulunta don mujahid ibnu jabar ɗalibin wato abdullahi da abbas yana cewa awwalu man azhara islamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farko wanda ya fara bayyana musuluncin sa shine annabi alaihi salatu wassalam shine na farko ya bayyana shi a fili sai ce wa abubakar wa khabbab wa bilal kaga sai ce wa abubakar na uku sai ce wa khabbabu khabbabu ibn al-arad sannan sai ce wa bilal radiyallahu anhu wa sahibu rum sahibu rumi wa ammar ammar ibn yasir tuwafiya bil kufa sannan ya rasu a kufa a can iraki shi khabbabu ibn al-arad a shekara ta wato 73 bayan hijira abuwan 37 bayan hijira a wannan shekarar yar kuma sayyidina ali ya masa sallah a can iraki a kuba to shine irin mana ruwaya yana cewa hajarna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mun yi hijira tare da annabi alaihi salatu wassalam nan tamisu wajha Allah ma'ana shine la nabtaji wa la naqsidu ad-dunya shine nan ta mutu waje Allah wato mun nufaci Allah da yin hijira ba dan abun duniya ba dan Allah kawai muka yi ta shine muna muna fuskantar fuskar Allah madaukakin sarki muna neman yardar Allah madaukakin sarki shine mun nufaci Allah kadai ba dan duniya ba to sai ce fa waqa ajruna ala Allah la dan ya tabbata a gurin Allah kuma shine haqqul lana al-ajru 'inda Allah shar'an saboda haka Allah ya tabbatar mana da ladan da ya tabbatar zai ba wanda ya aikata hijira wa minna man mata kabab ibn al-arif yace a cikin ma akwai wanda suka mutu eh sun mutu daga cikin su wato abin nufi an musu shahada ya ba duniya kwata kwata daga cikin mu wanda muka yi hijiran nan akwai wanda suka samu wannan wato dabi'a sannan na biyu lam yakul min ajrihi shay'an bai ci komai aladansa ba wato bai samu duniya sosai ya ci da yadda ya kamata ba to shine lam yakul min ajrihi shay'un alam yudrikul ganaim ba raba ganima da shi ba saboda shahada akai ba kaga mutum ya fita yaki ko da an yi nasara a yakin in dai an raba an zo raba ganima ai ba za a ce bari a baki na ta kasa akai gidansu ba ba a wannan kwata kwata ko kuma a bai samu duniyar da yawa ba tunda yanzu ya bar duniya domin wanda Allah ya ba tsawon tsawon rai ya ba Allah bar wajen sarki kuma Allah ya azurta shi ko shakka babu ya bu wanda bai tsawon rai ba ko da yayi nagarta ai idan yanzu misali Hassan da Husaini ne dim nagartattun mutane sai Hassan ya bar duniya yana shekara 35 shi kuma Hussein ya ci gaba da rayuwa sai da shekara 70 80 shi ma yana bin Allah yadda da yake bin Allah a da to wannan Hussein ya fi wanda Hassan dan alkhairi duk da cewa wancan ya mutu a mutumin kirki me yasa saboda ya ƙara yawan ladansa ladansa ya dadu shi da annabi ya ce mafi alkhairin mutane shine man tsala umruhu wa hasuna amalu wanda ya tsawon rai kuma ya rika bin Allah saboda haka tsawon rai mutum ya roki Allah ya bashi tsawon rai ya biji alkhairi ne kuma addu'a ce mai kyau ko da a ce mutum yana da nagarta yana bin Allah madaukakin sarki to ko jaka babu ya roki Allah ya ba shi tsawon rai ci gaba da bin sa ya buya mutu domin da su je kiyama shi wannan Husaini da ya zo daga baya sai ya fi hakan samun matsayi a aljanna domin ya fi tara wato profile din sa ya tsaka ai ya yawa za a ta ɗaukowa ya yi certificate a guri kaza ya yi a guri kaza ya yi a kaza sai a gaira da matsayi da yawa to shi sa Allah ya ba ka tsawon rai shi sa za ga annabi da cewa duk wanda Allah ya ba shi shekara 60 ya yanke ba hanzari domin a ƙarshen duniya ba kowa ne zai yi ta ba ba kowa ba ne ine girbin da za a yi da wahala ka ga wato wani ya haura 60 70 in ko ka kai wannan gabar to Allah ya gama yanke ba hanzari ya kamata a ce ka tsaya ka bi Allah yadda ya kamata Allahumma amin to wannan shine abin da ya kamata a mu lura da shi to kaga sai yace to sai ma da ya ci gaba da gaya mana cewa lam ya'kul min ajri shay'an minhum mus'ab bin umayr to sai baka misali yace a cikin sa akwai mus'ab dan umayr mus'ab dan umayrun nan fa lokacin da kafin ya musulunta a makka saboda gayi duk wani dan gayin mus'ab ya tawo kuya yake wallahi saboda ana ganin sa da ya zo za a ga kai kiga ka wace ba saboda mahaifiyarsa ta sa wato ba musulma ba ce ƴar kasuwa ce mai kuɗin gaske amma ta kama ƙahon zuka na soyayya tana son sa to sai zan to adam ba har irin na mata ne ba saboda ba ta da ya mace sai zan to kawai dan ta more zai ta baki wanda kawai ya dora a wuya ko ai ma riga gaba ɗaya makallanta daga sama har ƙasa duk wanne idan mutum ya yi tumacin zan ya hango musu abu sai ya ɓuya sai ya wuce domin ga wanda ya wuce kanan gaba daya in da ya shiga ce eh haka musa dan umar yake amma da ya shiga musulunci sai ta sama constitution din da zai da ya zanto in ka gan shi a hanya zai ka dauka almajiri ta sa maka wani duka ta ce abinda take so da shi ɗaya ne in yana so gaba ɗaya tattalin arzikin sa ya dawo to ya fita daga wannan addinin da ya shiga ya ce baba wallahi ba zan ba addinin nan ba domin na ji tsantsanin sa a harshe ta yi sai da shi sai ta sa maka wani zuka duk wani wanda ta san zai iya ba shi wani abu ta ce kar ya ba shi wanda zai iya bayarwa dalilin ta ta sa maka wani zuka ta takura masa sai da ya kai mutu dan uwai idan ka gan shi sai ka tausaya masa ya shiga wani irin yanayi amma ya ce ko ba ka buci lokacin da ya yi hijira ya bi annabi alaihi salatu wasalam kuma matashi ne ba a matashi ko auren fari ne ba lokacin da ya yi hijira ya koma madina da annabi ya ganki sai da ya hawaye saboda irin shigar rigarsa kawai duk zaninsa da waye a yayyage saboda musulunci kawai eh ya san waye shi a duk gaba ɗaya maka da madina ana jin labarin musab kowa yana jin labarinsa to shi ne yake ba da wasu dina Allah ya saukar da aya a yace minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullahi alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantabi وما بدلوا تبديلا ثم تعبد Allah da kansa ya saukar da aya ana sai ibnu kasir da sai ko sauran malaman tafsiri ana fara ba da misali sai a ce kamar musab dan umayr a kansa wa aya ta sauka daga cikin mu'mini akwai mazajen da sun gaskata abin da Allah madaukakin sarki ya musu alƙawari na lahira akwai wanda ya mika wuyansa an kashe shi kawai saboda Allah akwai wanda kuma yana jiran shahada ta zo ta same shi Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba canja addini ba ko canji ko daya ba taba jin musa bai taba jin to ya kamata bari ya koma addinin sa ko za a ci gaba da baki wato tallafin da ake bashi duk da haka yace ba zai koma ba addinin musulunci shine addini to kaga idan mutum yana da imani ana faɗan musa yanzu ko baka taba jin zabe wanka jin mumini ne kai ka ji kaunarsa ta tuka to haka idan ka ji wani ya zage sai ka ji kiyayyar ka ta cika kiyayyar wannan mutumin ta cika ma zuciya ba za ka so shi ba su bayan Allah waɗanda suke almajira annabi alaihi salatu wasalam in dai mumini ne kai da an faɗe su zaka ji kana son su haka wanda baya son su zaka ji ba ka kaunar sa domin dan kirki ne kai wanda yake gaba da mahaifinka zaka ji ba ka son yawwa to sai yace wa minna man aina at lahu samaratu daga cikin mu kuma akwai wanda kayan marmarin sa ya nuna shine kiraya ce na ibud duniya wacce mutu biha cewa akwai wanda Allah ya ba su duniya suna morarta kuma sun more ta kuma sun ba Allah su ta nan kuma ta ta to shine wato man aina at samaratu haka wasu jabir dan Abdullahi dan kasuwa ne kake ta Abdurrahman bin Auf Allah ya ba su dukiya tun ba Allah a duniya kuma za su lahira su tashi a cikin manyan bayan Allah to sai yace fa huwa ya hadibuha akwai wanda kayan marmarin sa ya nuna ya hadibuha yani yaji daliha yana yankewa shine in kayan marmari ya nuna ake roƙa shi to Allah ya ba shi duniya kuma yana bin Allah da ita da akwai wanda za ka yana da dukiya har shawara zai rika nema cewa ina da kuɗi kaza yayi kamata a yi da kawai wata ila rara ce riba ya ce yanzu yake so yayi wani aikin Allah akwai wanda kawai ya ɗauko abin ma zai amma zai nemi shawara cewa ya kamata a yi kaza yanzu ne ya kamata a yi to kaga wannan ko shakka babu mutum zai ji ana kyautata wanda san zai ji daɗi a duniya kuma ya ji a lahira kuma ya fi kowanne daɗi ba da mutum ya zo Allah ya zo duniya talaka ya bi Allah sannan ya je ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya karbe shi a matsayin nafi ya shiga aljanna ko shakka babu gwara a ce ya zo duniya kuma Allah ya bashi dukiya ya bi Allah duk da cewa dukkan su guda biyu kowanne alkhairi ne wanda yake sharri shine wancan amma kowanne alkhairi ne amma Allah ya bawo ina sha'awar bawo shi ga annabi yace har sada ba ta zuwa ta ko ira sai ta gurin wayannan mutanen kai musu gifta ya halatta kaga mutum Allah ya bashi dukiya sosai amma duk aiki alheri rigar ya kuke zaba ahli dusur bil ujur ke duk aikin alkhairi za ga wani duk umaran da in zo sai ya je sannan azumin litinin alhamis ba a baya wata da shi sannan bai yadda da duk wasu abubuwa da za su iya jefawar wato matsala a tsarin rayuwarsa na bin Allah ba ya tare sai ga ga dukiyar amma bai yadda da sai gumi ba yana bin Allah gwargwado wanda in magana za a yi zaka ce kai wala da zaki Allah ya ahadan amma dai mutumin kirki to ba abin da ya fi wannan dace amma tashi hankali shine ba shi da komai kuma baya bin Allah sannan ya fi kowa tsaye gumi ina nabi ya ce mutane ukun kenan fa'ilun mustakbirun kenan talaka mai girman kai ba shi da komai kuma kowa da ita ba kaka ce dama dama mai dan shi din ba da zai je kowa da ita shi kansa sai shi yake bukata amma bai da komai amma kowa da ita ba shi za annabi ya ce a ranar alkiyama irin wayannan mutanen talaka mai girman kai wanda zai zo zai tashi ranar alkiyama Allah ba zai kalle shi ba ba zai magana da giwa ba zai ga ubangiji ba sannan sai Allah ya ba azaba mai radadi linkin balinki ya kaza ya ba bai ta nan ba bai ta can ba Allah ya kiyaye to shine abin da yake faɗa to akwai wanda Allah zai ba su duniya a duniyar su amfani da ita wajen bin Allah ala annabi cewa yi la hadara illa fitnatayn ba a hadara bi bangaren mutum biyu shine mutumin da Allah ya ba shi ilimi yake bin Allah da shi ka ce ina ma kai ma Allah ya baka irin nasa kai ma ka rika bin Allah wannan aka ce jinna kenan ya halatta ko wanda Allah ya ba dukiya yake bin Allah da ita ta halal shi ma ya halatta kai ma jinna ka ce ina ma Allah ya baka dukiya irin ta zaka ba Allah shi da annabi yace idan mutum yana bin Allah da dukiyarsa ko iliminsa kai wannan tabannin za a baka lada in dai wani alheri yayi sai an baka ladan abin da yayi ya zo yanzu ya gina masallaci ko makaranta da wannan dukiyar kake sha'awa ina ma Allah ya baka ka rika din kai ba bakin ciki kake wa ba amma dai kai ma ina ma Allah ya baka irin nasa kai baka irin abin da yi to za a baka lada kai za a baka ka ba kai kan ginin ba amma za ka samu lada saboda alkhairin sa a gurin Allah madaukakin sarki wa alaikum salam misali kamar yanzu kafiri ai za ga a kafiran duniya a wanda suke masu kuɗin duniya akwai kafirai a to idan kafiri ya zo baya bin Allah madaukakin sarki domin kowane dan adam yana da kaso guda biyu duniya da lahira to idan ba shi da alheri na shiga musulunci na zuwa ga Allah madaukakin sarki dukkan tanzaran duniya gaba ɗaya na lahira duka za a baki cinye a ciki shi za ka ce kafiri in yayi nagarta a duniyar sai ya ganta inda yayi nagarta za a biya shi nagartarsa a duniya domin ba zai je gurin Allah ya tera ba Allah bashin abin da ya ba a duniya zai cinye shi sa nagarta take da riba a gurin musulmi domin shi bayan an saka ba a duniya kuma za a saka ba a lahira na'am shi ne abin da ake ne dama duniya aljanna kafiri wa jannatu amma abu waje a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir abin da wannan yake nufi shine duk dukiyar da duk dukiyar da musulmi yake idan an kwatanta ta da jin daɗin lahira zai ga a kurkuku yake nan ko ya fi ɗan gwaci ya je zai ga a kurkuku yake ka gane yawwa sannan duk kuncin da duk kuncin da musulmi yake cikin ya ba Allah madaukakin sarki to shi ma kikiyar haka zai samu ranar alkiyama shine abin da hadisin yake ne ai shine abin da ibn adil ya to a doki wani kafiri ya ganshi ya to yayi yayi ya da yake ibnu hajar yana cikin masu hali mai kuɗi ne kuma dan gayi ya to kawai sai wannan kafirin ya ganke ya a ba ku ne kuke biya hadisi kun ce annabin ku ya ce wani bai hude ne annabin ku ya ce a duniya su jinin mu'min wa jannatin kafir ba to kuma ga shi ne yanzu kayi shiga a tunda a tun kayi kuma ta hau doki mai turke kai kaza kalle ni bai da rage dai wani hadar ya dariya ya ce da shi shi yana ganin to ya hadisin ya saba an ce su jinin mu'min kuma shi yanzu bai hude shi ne a cikin din sai da abin da hadisin yake nufi shine kaga duk wannan albarbar da kaga ina kai ina cikin annashuwa to an kwatanta da lahira ta sai ga akurkuku ne kai kuma kaga duk wannan kuncin da kake ciki to in ka kwatanta da kuncin da zaka shiga lahira sai ga to yanzu aljanna kai kawai ya wuce rabu ne shine amsar hadisi shine amsar to saboda haka shine yake cewa to utila yawma uhud ranar da aka yi uhud ranar an masa jihada bawan Allah shi kiwa shi Mus'ab bin Umayr an masa jihada falam najid ma nukaffiruhu illa burda ba mu samu abin da za mu yi mar likafani wa sai wani kwarjalle wani mayafi guda daya saboda ba shi da kayan ma'aikatu babu shi za muka sha wannan bayanin a baya idan ka kalli sabba annabi alaihi salatu wasalam za ka ga duk masallacin nan muka zauna mun fi su tubar dan na tabbatar a masallacin nan ba mai riga kasa da goma babu musamman makasan na kyale ma manyan dattijan za a iya samu in kuma akwai ya daga hannunsa mu gani goma to za ka zo ka tarar da sahabi gaba akwai sahabin da sa'id bin zaid idan ya taji wani lokacin yana gwamna in ya ga dama in zai wanki sai sai dai a hakura da yin ranar wanki a ranar saboda wai da kaya eh ya gwamna ne na basra a lokacin gwamnan sai na umar a sai da aka yi karansa akan cewa suka yi karansa yana umar yana wannan ran gadin da yake sai ya je kawai ya ce kuna da matsala da gwamnan ku suka ce mana ne sai na umar ya ce inna lillahi wa inna kawai ya ji saboda ya yi gadi ka amince wa mutum kuma yanzu sai ya ce me matsalar ku suka ce muna da kara har uku a kansa to akan kara ɗaya ma yana kira mutum akan ballantana uku sai ce me matsalolinku suka ce matsala ta farko wannan bawon Allah akwai wata rana da baya fitowa gaba daya a sati baya fitowa saboda haka mu kuma talaka muna da bukata baya sauraron mutane sannan rana ta biyu aurafi na biyu shine baya fitowa da wuri kullun sai rana ta daga aurafi na uku wata rana kawai haka kawai idan yana kuduba ko yana mimbari yana kuduba yana wa'azi sai mu ga ya kuma kuma a cikin qualities na leadership ana buƙatar lafiyayyen mutum ai ko yawa sai na wani ne to kai kaji abin da ake tuwo maka da shi zaka iya kara kanka shi ne adalci da ba in wani ya zo ya kara to sai a kira shi a ce wani ya ce kaza ne wataƙila yana da hanzari ko ma ƙaƙi aka yi masa yace gaskiya ne da abin da suka faɗa an yi amma ina da amsa yake maganar cewa ba na fitowa da wuri rana ta daga yake kullum da ni nake zama da iyali na tana yin romo ni kuma ni sai na yi gurasa sannan kita ta yi gwamna ba is excellency number one ɗaya kenan yake kun ji wannan ya amsa kai musu suka ce to shike na biyu shine akwai lokacin da na fara fitowa yake kun ga wannan kayan na jikina yake su kai Allah ya bani yace in suka da tije arzanin mai daki na daura na wanke tunda dukin dani ne haka mai mai auduga sosai idan aka sa sai ki bushewa da wuri yace sai ya bushe nake sawa gwamna sannan na uku yace wata rana ina faduwa ne idan na tuno da wani abu yace kafin na musulunta akwai lokacin da aka kama wani daga cikin sahabbai ni ban musulun da yake kafirai suka kamo shi ana cewa sai ya faɗi bakar magana da annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa yake a gaba na aka rika riɗe naman sa sai a zo a yanki naman sa a rika aka rika fiɗe shi har ya mutu yace ina gani ban ba shi agaji ba yace in na tuno wannan zai ga kamar Allah zai kama da wannan abu gaba ɗaya kuma kowa ya sun koyar da kai suka nemi abuwarsa sai na umar yace na gode wa Allah da ya kubutar da wanda na amincewa to saboda haka wayannan ba su ne wayannan bayin Allah da wato ɗabi'a su kenan to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yace hadisin yace falam najid ma nukaffinuhu illa budda ba mu samu abin da za mu yi musu likafani za mu yi masa likafani ba in ba wannan mayafin ba sai ce idan ka tsaira bi ra'atuhu idan mun rufe kansa da shi ka san in aka zo likafani game da zamu ji a nan gaba cewa ga yanayin yadda ake likafani akwai sifatul kamal akwai sifatul ijza to shi ma haka kamar da yake a wanka to haka shi ma likafani to saboda haka idan mun rufe kansa karajat rijlahu sai kafafuwa su bayyana don mayafi guda ɗaya ai ba zai rufe shi duka ba wai za ka ɗaina rijilai idan mun rufe makafarsa kare da ra'asahu sai ka kanka ya fito fa amara nan nabi sallallahu alaihi wa sallam an nugati ra'asahu annabi ya umarce mu cewa mu rufe kan wa an naj'al ala rijlaihi min al-izq sannan mu samu lemon giras ko tsauri mu samu wannan ciyawar ta tsauri mu rufe kafafuwan da ita ko a samu wani ganye ko da ba wannan ciyawar domin ana magana a wannan lokacin kusan available take a cikin makabarta to kai ma yanzu ai iya kariyo kowane irin rege na ganye a rufe kafa idan an rasa ya hayya kai to wannan shine abin da yayi bayani dangane da abin da ya shafi wato um wannan hadisin to abin da zamu koya a hadisin shine cewa wajibi ne ashe idan musulmi ya mutu a man kafin wannan hadisin ya nuna mana haka sannan abu na biyu cewa wato lallai shi ne kafa ne ana ɗauka ne a dukiyar wanda ya mutu idan ba za a samu wanda za su bayar sadaka ba da Allah yake min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn hadda bu'unati tadhi idan aka zo aka ce a ta hakan kawai ma za hakan kawai aka rasa wanda za su yi sabilillah kuma aka rasa wanda zai bada kuɗin da za a hakan kawai ya halatta ba a dukiyar magana a biya saboda haka yana cikin da abubuwan da za a yi cewa lallai ita dukiyar hakan kawari da abin da ya kama da ya shafi wannan nan kawari ana ɗauka ne a cikin uwar dukiya idan ba a samu wanda zai ba sannan kuma sai an fara gabatar da wannan akan bashi sai an fara fitar da wannan in aka zo fitar da kuɗi kafin a fitar da kuɗin bashi da muka ce abubuwa biyar da yake kan mamaci to sai an fara fitar da kuɗi kudin ma'unatu tabi hakan kawari in ma motar da za ta kai shi misali inda ni za zuwa dan dole za a ba mota kudin da za a bayar na haya ba wanda ni a kudin za a dauka sannan kuma an so a samu miski a sanya a jikin likafani ko ba su ci a samu turare mun yi wannan magana a baya mai kanshi kawai ba dole sai miski ba sannan hadisin ya gaya mana falalan mus'ab bin umayr lalle Musa dan Umair yana da wannan falala kwarai da gaske sannan hadisin ya nuna mana mustahabbanci ko an so wato kafnul mayyit a sani a kyautata likafanin mamu a kyautata likafanin sa sannan abu na karshe wannan yana nuna mana cewa lalle sahabbai sun yi rayuwa mai tsauri kuma zahirai ne masu gudun duniya ba su damu da tara kaya ba a ce ba sahabi ya mutu ba kayan da za a binne shi domin kaga inda yana da kayan rigarsa da wando za a dauko a kawai a rufe shi da ita ya halatta mutum ne ya mutu ba shi da ba likawari sai babban rigarsa sai a lallabe shi da ita shike eh za mu zo wannan magana shine mafi kyawun tufafin da za a bayyana shi shine fari idan aka rasa ba za mu je wannan gaba kowanne hadisi na gaba da Aisha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda cewa lalle annabi alaihi salatu wa sallam kufina fi salatati aswabi amma likabani a cikin tufafi guda uku yamaniyatin dan yaman bidin fari suhuliyatin suka ce tas fari wasu kuma suka ce suhuliya shine dan dan suhulu shine wani guri ne a cikin Yaman akwai wani malaman da suka fassara shi a haka amma wasu malamai ta suka yi tuhuliyatun min kursufin ay thiyabun bidun naqiya la tusna'u illa min al-qudus shine farin tufafi kal amma tiyo kwatin tiyo kwatin wanda yake da wato a zallar auduga zallar auduga da shi aka yi shi shine min kurtubin din suhuliyatin min kurtub fari tas wanda aka yi da auduga zalla laysa fihinna qamisun wala imama annabi ba sa mai riga ba kuma ba sa mai rawani ba to anan yawa shine kaga abin da aka kawo abubuwa uku aka sa annabi alaihi salatu wasalam lufafai thumma izar lufafa guda biyu sannan kwarjalle su kadai aka sa annabi alaihi salatu wasalam to abin tambaya shine a ina wasu malamai kamar malikiya suka samu cewa idan an mutu za a yi rawani a yi riga sai wasu malamai suka gano cewa a tunda an ce laisa bihin na qamisun wala imama kaga yana nuna ma cewa ana yi kenan amma shi annabi ba yi masa yawa ana yi amma shi ba haka ba cewa wace ce sifatul kamal shine wanda aka yi wa annabi sifatul kamal ko ikmal wanda aka yi wa annabi shine a samu lifafa guda biyu idan mutum ya mutu yanzu misali tsawonsa hamsin ne sai a samu likabari mai tsawon sittin da biyar misali kowace kowane guri a bawa ko kuma ka ce saba'in ma kowane bangare a ƙara goma saboda ƙarshen ba a zo ya gab da da eh kowane bangare a ƙara goma inci goma saboda haka to sai a samu linki biyu linki biyu shi za a yi idan aka yi linki biyu sannan sai a samu kwarjalli dan zani kenan kamar yadda alhalai duk wanda ya taba aikin haji ko ba ya taba ba wannan zanin da kaga ana daurawa a ugu to irin zane izari eh wanda shi kuma idan an samo shi to ake zamto yana da fadin da yana da fadin da wato ya iya sawa kai daurin zani na ba irin daurin zanin mata ba wanda za a zo kamar yadda za ga ana fada duk alhazai da suka je aikin haji za ka ga ko wanda yaje umara ya yi umara wani lokacin man masu aikin haji za ga wani lokacin sai ana cewa alhaji alhaji Allah an yi a gaba ya yi zaman da baro din nan da ake shi da Allah alhaji ya manta ai saboda haka to shi wannan yadda yake idan ana so idan iya nan misali zai nade mutum kawai kawai da mata suke a haɗo shi kawai a tuka nan sun nan to ba haka za a yi wa mamaci ba shi wanda yake mamaci ko kuma eh mamaci abin da za a yi ba haka ma wannan in shi ne mutum to haka za a yi a ina sai a ce nan tsawon ana buƙatar sa ne tsawo sosai kaga yadda yake haka to me kwanda daurin zani kamar yadda na faɗa ai haka mata suke yi kawai sai a cuto nan ko to shi ba haka za a yi ba a daurin zani da aikin haji ko wanda za a yi rawa domin idan kai haka haka to haka ne ko ka juya ta haka kawai nan gurin shi ka sai ka lankwasa shi biyu sai shi kana idan kai zannan ka shigar sai kuma ka shigar da shi to idan kai wannan a umara ko aikin haji ko gudun fanfale da za a yi ba zai cire ba ba zai cire ba ko gudun fanfale ki zai an fahimta da kyau ko to shine ake wa wato mamaci idan aka daura ya shiga nan agarin amfani da riko da kuma na kade riko din ta sake a wurin to saboda haka sai sai a tusa masa a cikin nan idan aka tusa to sannan sai a dora shi akan wannan lifafa idan aka dora shi akan lifafa kaga yanzu ka lura lifafai ne guda biyu din ainihin biyu ne a haka hadisin da ya zo ce sun ma'ujirin da idirajan ba ciki za ka ɗaga ka tuta shi ba a kai za a ɗora gawa a kan wannan linki biyu idan aka ɗora sai a rubo nan sannan can ma a rubo to sannan ƙarshen nan da muka zai yawa da ka ba da yawa sai a samu yanki sai a ɗaure nan gurin shi ma a samu yanki a ɗaure sai a je tsakiyar shi a samu wannan likabarin a kuma ɗaure shi kenan ba shi kenan idan ka bi tsarin da cewa sai an sa rawani to sai a sa rawani a samu rawanin da za a ɗora masa kamar yadda ake yi za ku ga a wato a wasu wuraren da dama sannan sai kuma a samu riga ita kuma rigar shine kawai idan an yi yanayin riga kamar ɗan yara haka ba mai hannu ba kawai normal riga za a yi kamar yadda in an zo yanka ga filoli ai za ka fitar da shige ake daban da kuma doguwar rigar haka ita ma iya nan din daban to da an samu wannan rigar iyakacin ta kawai wuya za a yi tiri ba tare da sai a ɗan yi tsaga nan yadda kanka zai shiga kawai sai a jira masa shi ke idan an jira wannan kaga an sa masa an sa riga sai a tashi kaga kai masa tufafi biyar ke yanzu a nan guda biyar aka yi masa ga kwarjan ga kami ga libafai ne ga izar na ga rawani abuwan biyar ke eh eh sai ɗaya suke ai za a bada misali da wannan ba girman su ɗaya ba saboda haka idan tsawon sa 60 cm ne gaba ɗaya sai ka sa 80 eh kware kuwa eh misali ba in ma ka gabe ma ba za ka iya ƙara ya ba haka idan so dai akwai inda za a iya kamawa da bai kuka wannan bakari a ga inci goma a ina ji kamar misalin yayi ko to sai kawai a kama a ɗauri shikenan dan kar ai mun yi wannan bayanin baka da lafiya satin da yau cewa saboda kafar mu duk kafar mutum za ta bankari da sandari za ga wani har a kai in aka je zai ga ya an tafa ba domin kawai ta tawar kare haka kuma an riga an yi haka kabari ga ga yadda ya kamata ya zama wani zai ga ya ta tsake tsake ko ba ka gani wani lokacin an je makabarta an kawo shi an yi haka ba shi an ta gyara ko an ta gyara misali saboda dalilai da yawa dalilai da yawa wataƙila suna tunanin ga iya tsawonta amma ba sai yana da kiba ba to da aka zo ya cikin ba zai shiga wata ya sassake ta duk ko abin da ya kama da wannan ko kafa ta barkale ko hannu an bari ya san da ni yadda ba zai kwanta ba ka kuma ba za ka karya shi ba domin annabi ya ce karya aikin mamaci kamar ka karya shi yana raye ne haka annabi ya faɗa shi za ake so an kara da wuri da zarar an yi mutuwar to abu tsarin da ake so a yi kamar yadda za mu zo nan gaba mu ji cewa za ka yi da wuri ba to salon halin ke ba da da ya san da riba na kanwa ba zai sai koma to ka komanda ya ce kamar idan ya san dare aka samu ruwan dumi da kanwa aiki na wannan wani karatu ne aka shafa gurin da ya san dare zai saki wallahi musta'an ala ba da lada to saboda haka wannan shine to kaga annabi alaihi salatu wasalam sifatul ijza shine wanda da wannan da muka fara domin in baka fahimci wannan ba za ga yawanci garuruwa yanayin da kafanin su da ko ina ya ja babban wani gurin da aka je ka tara kawai a dinke za a baka a bi ko ba lokacin da wani bawan Allah ya rasu muka je gurin malima mala Abdullahi karɓo likafani bayan an haɗa masa wanka mai san da kabari wannan ba zai ba da muka je zai ɗauko wani da muka buɗe ni da shi muna buɗewa sai muka ga wani salo gaba ɗaya suka yi na yan kan sai yace irin na wanda ake kawo wa kyauta ne daga garuruwa yace to su kaga yadda suke salon na farko shi kansa da kabarin wani irin gyare-gyare ne wani irin yanka suka yi masa wanda dole sai da muka nemi wani likafanin ba wannan ba eh wani irin salo suka yi wani irin yanka yadda kawai a cikin leda yake sun yi filin sun za a samu a kawo shi daga wata ƙasa daga irin ƙasashen afirka na ko mauritania ko kaza ko kaza to su dai muka ga salon yadda suke yanka likabar to so da haka wannan shine dai sifatul kamal ka fahimci yadda take cewa lugaba guda biyu da kuma iza libaba guda biyu da izar abin da yasa ake so mata ce ka cika kai sifatul ijza din wacce din saboda yanayin jikinta hatta bayan ta mutu ba a so mutum ya jin launin jikinta bayan ta mutu saboda akwai wanda jarabar ta har gaba tattu to sai aka ce bayan ta mutu ma ai mata tufafi mai yawa shine ne aka zo mai yawa ko uku sai ai biyar ko bakwai ko tara a ƙara kaga idan lifafa biyu mai yawa ko ai biyu sai ai hudu kaga idan yanin ku ya kauri ai shi kenan ba zai rika gano yanayin shafin jikinta ko kaza ko kaza ko kaza shi ne ake gaya wa mata bayan kin mutuwa kina da tsiwa amma ita yanzu tana raye ta wulakanta kanta ta fito tsirara tana neman wanda za su kire din kawai saboda ka gaya duniya ta fi tsari shi ke to wannan shi ne to sai ma da ya ce babun fi tasbiyatil mayyit to wannan kamar da alaka da karatu to kaga wannan wai sai a yi shin a dalilin rasuwar annabi alaihi salatu wassalam wanda ya rasu a sanye da shi akwai hula alkamis kenan alkamis wa ai alkamis ai ba shi ne hula ba ko riga kenan ko alkalan zuwa alkalan zuwa kaga hula kenan to amma na alkamis suka ta kuma suka ce akwai hula ya ka da alkamis in bracket cewa kamar yadda masu wanke shi suka bayyana kuma cewa ba a cire mata ba ba a cire mata kayansa ba wannan zai zama dalili na rashin sanya mata rawani ko hula a lokacin yi masa likafani Allah ya saka da alheri kaga wannan bayanin wato na ji daɗin sa ya fito akwai malaman da suke kawo shi a ce ai kun ga lokacin da annabi ya bar duniya an zo wanda za su zo ki masa wanka ana ta tunanin ya za a yi wasu suna tunanin su ya yanzu annabi alaihi salatu wasalam kayan da za a cire a yi suna ta yi suke ta magana kawai yawa ku masa wanka a haka aka yi masa wanka ba a tuɗe annaba a yin salatu ba ya mata diridi ba tonka wannan bayanin da ya kawo akwai wasu daga malamin malikiya da suke kawo cewa ai dalilin da suke kafa hujja da shi na cewa a sa riga da kamin cewa annaba a yin salatu salam an sa man da baƙon ne sannan kuma da kayan sa a cikin wannan kuma abu ne na hange mai kyau amma dai kaga ijtihadi yana ɗaya daga cikin dalilan amma sai wani da kike yayi wanda yawa ummatul ahkam sharhi da yazo sai ya yace maganar da ake yi cewa wancan wata doka ce daga Allah ba cewa kawai ga yadda ake so Allah ne ba da umarnin ai masa haka amma maganar likabani na shari'a da yazo ya ka faɗi ga yadda kowa za ya likabani yawa yawa saboda haka sai suke ganin wani abu ne da yake kanci duk da cewa idan mutum ya mutu imanin ya ya mutu ba shi da komai sai kayan jikinsa za a binne shi amma idan mutum ya mutu yanzu da kayan jikinsa shi ma wannan kututiyar ta annabi cewa za a wanke shi da kayan jikinsa a gabai da wannan ƙorafin shi domin wanda Allah ne turo malaiku yace a gaya musu ki wanke shi a haka abin da ya sa karanta wannan saboda yana daidai gabar da muka biya kuma tana da fa'ida amma tabbas malamai suna kawo wannan da kawai wani ya ji daga baya Allah ya zaka da alkhairi to sai yace babu fi tasbiyatil mayyit babu da yake magana akan wato lullube mamaci shine tasbiya lullube mamaci ana Aisha radiyallahu anha hadisi na 549 زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لنا عائشة ما ترى النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببلد حبرة لن النبي عليه الصلاة والسلام lokacin da ya bar duniya an mata wato likafani bigobin da wani mayafi shine saubin muqaddi wani kibabi ne ne zane zane fari ne amma akwai zane a cikin sa shine magana da komanda ya yi cewa abinda aka fito in za a yi likafani ayi wa mutum da fari tas ne dalili saboda hadisi Abu Rafi'a da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man gassala musliman an gane ko wato abu na farko dai kai kira ta kira ta bukaci duk wanda ya mutu a kiyaye shi a kiyaye mutuncinsa da jikinsa gabarin mutane kada a bari jikinsa wato ya zanto kowa yana gani sannan jara'a ta bada umarnin cewa kada kowa ya tsinkaye akan zan ba ba jimar wanka ba ba yadda ita zuwa ana leka shi ba misali a buɗe saboda kar a bayyana sirrinsa to saboda hadisi Abu Rafi Allah ya kara masa yadda da yake to annabi ya ce duk wanda yayi wa mamaci wanka ya koyi sirrinsa Allah zai gafarta masa ya ka ce 40 da marra 40 da marra din nan suke ta tafsiri akan ta me yake nufi da sau 40 sannan duk wanda mun biya wannan akamul jana'i duk wanda kuma ya je haɗa makabari ya rufe shi to za a bashi lada kamar wanda ya gina gida ne ya ajiye wani ya zauna ya tsawon rayuwarsa wanda ya haɗa kabari haɗan kabari idan kai to kamar ka samu wani ne kawai ka bai ka gina gida ka bai cewa ya zauna har sai ya tsawon rayuwarsa umra ko suke cewa a fiƙo to kai masa umra sannan haka wanda ya yi mal likabani ya zo sanyawar bayan an wanke shi kai mal likabani Allah annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah madaukakin sarki zai masa shi ma tufafi ranar alkiyama min sundusin wa istabraqin janna za a yi masa sundus da istabrak shine kayan sanyi da kayan zafi shara shara kenan wanda yake transparent ai ga akwai kayan zafi akwai yarin da yan zafi ya zo shi kake amfani da in sanyi ya zo ga wanda ka buga a saboda ya tare ba sanyi to sai yake wato wannan za a yi masa shi ma rana alkiyama da sundusin wa istabrak din dinkiya na'am wannan mai da ake eh da an zura ba zargi ne ai ba ka kama za a dauke ni kamar wanda yake boka yin da ba idan mutum ya mutu dan zargi ne kawai za a idan kawai wannan da kafarin ya mutu da an jira wa nan zargin sai ga an jaje kawai shikenan haka duk wanda ya iya za ga ba dore ya ke katamowa zargi ne wanda kawai da an ja haka sai ya sai bayan an sa shi a kawai ya ce za shikenan sai a tsaye kawai Allah ya mana mai kyau to shine ma da yake gaya mana anan cewa to kaga babu laifi sannan babu laifi bayan an haɗa shi ko bayan an rufe shi iyalinsa ko danginsa su je su gani ba laifi ba ne kamar yadda za ka gane sai dai wa'a zuwa shigo da wani abu daban akwai hadisin jabir dan abdullahi allah ya kara musu yadda ya ce lokacin da aka yi wa mahaifinsa shahada a uhud ya ce sai je ina buɗe fuskarsa ina kuka ba kukan kera ba ba kukan kera ba sai zan to mutane suna hana shi cewa ka daina daina bude masa fuska ka daina masa kuka sai yake ce musu ku kyale ni ga annabi bai hana ni ba ku rabu da ni tunda annabi bai hana ni ba sai wata gwaggwanta da ake kira da suna Fadima sai ta zo tana kuka sai annabi alaihi ita kuma kukan ne daga murya sai annabi yace da ita tabkina aula tabkina ko ki kuka ko karki kuka ma zalatul malaikatu tuzilluhu bi ajli hadiha hatta rafa'tumu malaiku ba su gujewa suna taimakewa da fukafukan ku har a daga ji a kai ki makabata ana gaya musu falalar shi Abdullahi bin Haram kiran ma mahaifin Jabir da Abdullahi cewa har ku dauka shine ba da suka ce to ya halatta dan wato an kawo mamaci ya mutu daga wani guri iyalansa su zo bayan an kawo shi su zo su bude fuskarsa har ya halatta su iya sumbatar sama an za su iya Na'am. Na'am. Kawai don a kwanci, ai dama ba a ɗaura za a kai shi kamar da na gaya wa sarkin lalari, cewa ba wani laifi ya yi ba, wannan an yi ne don kada wato ya kwanci ko a tura iska ta buɗe inda ana da amincin dan an dauke shi haka har ajiba zai bude ba ba dole ne ya tsore shi ba yau wannan shine hikima kawai gaskiya shine hikima wallahi ala bayan haka kuma dalili na biyu na cewa ana iya bude ma mace sai yana wakar lokacin da ya taho daga can gidan amaryarsa daga gefen Madina ya taho ya tara annabi ya bar duniya ya zuwa wannan yanayin ya wuce duk mutane da ya je yana bude annabi alaihi salatu wasalam sai ya bude fuskarsa sai ya sumbace shi yace duk da hayyan wa mai yita yace kana raye da kana mace dukkan shi kake ya ba shi Allah sai malamin sai ce to ya halatta ke ya halatta mamaci yanzu dan mahaifi ko miji ko kaza ko dan uwa alaika a gani ba laifi bane ba laifi bane to wannan shine bayan an riga an hada shi ba laifi bane an gane ko to wannan shine dalilan da suke kawo wa dangane da abin da ya shafi wato mamaci abin da za mu koya a wannan shi ne an so a lullube mamaci na biyu wato haramun ne a buɗe al'auran na mamaci sannan abu na uku shari'a ta haramta wato ta wajabta cewa wajibi ne a karrama mutum idan ya mutu lokacin da yake raye da kuma lokacin da ya mutu a karrama shi duk daga da aka nemo cewa idan ana sanyi a dumama ruwa takrimi karamawa ce domin idan yana da rai yanzu zai amfani da wannan ruwan kau ba zai ba to shine duk takariri sannan ba a zo a cika gurin za a wanke shi mutum biyar kaga mutum bakwai wa wanke shi mutum biyu ne masu wankan fa ko uku duk mun yi wannan a baya cewa ba daidai bane babu isra'il bil janaza babu da yake magana a gaggauta al janaza ko al jinaza ko fataha ko kasra dubbi idan ka ce aljanaza fataha shine wato shine suka ce wato idan kai fataha a sama ana nufin wato ita gawar kaita aljinaza kuma da kasra shine yi mata sallah to wanne yake nufi gaggauta ku yi gaggawar yi mata sallah ko ku yi gaggawar kaita ko kuma dubbi na kaita to sallah ba za yi sallah za ku kai ba sai mu bai ce jibi tunda kaita ne ko saboda haka shine wa da suka ce dubbin ake ne domin duk ya zo da ruwa a haka da luga a haka cewa aljinaza aw janaza to kaga anan za ka da karatun ya muke yi yanzu cewa dubbin aka ce to shine yake ana bi wa radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala asri'u bil jinaza ku yi gaggawar yi wa gawa sallah in an mata sallah da za a kira ku sai a kai ta kuma sai annabi yace fa in taku salihatan annabi yace domin in gawar ta mutumin kirki ce fa khairun tuqaddimu laha alkhairi ne kuke gabatar da shi eh shi da kansa yana faɗa muku cewa ku gaggauta kai ku gaggauta domin yana so ya je haɗu da alkhairin da yake wato sansano kamshinsa amma annabi yace wa in yaku siwa zalik amma mutumin banza ne kuwa wa sharrun tab'una huwa alqali to sharri ne za ku je ku sauke da kansa faɗa ba za ka so ka dauke ko da ka dauko mushe yanzu misali na wani abu yanzu ka rike shi kai ta rikewa kawai wani tare ka za ku yi raka ce to bari mu gaba hira je in ya kai ma ba za ka zo haka ba to idan ku kyari ne Allah Allah ake kai sauki ka sauke shi daga kafada ka dan kai ya dade ba a kafada to annabi yake fa kyarun ta da'una hu al riqabiku kyari ne da kuke wato za ku je ku sauke shi gaban kafada ku to kaga ai akwai hadisi wanda annabi alaihi salatu wasallam bayan wancan hadisi Abu Hurairah da annabi yake cewa idan kun dauko gawa za ku kai ta sai annabi alaihi salatu wasallam yace in basidu biha ku yi sauri da ita wala tadibbu dabibal yahudi bi janaiha dabib ko shine adabatu kullu ma yadibbu alil alal ardi shine dabba annabi ya ce kada ku rika yin tafiya irin ta yahudawa domin su yahudan suka taho yadda kuka ga wasu suna yi da kiristoci shine a taho da gawar kaga sai a kai nan a dawo nan ana rawa wannan abun sai ga daga nan zuwa can sai a minti goma ba a je kofar can a karkada a goma nan ko a rika tafiya a hankali annabi ya hana shi sa ga an dauko gawa an ara abu wani dan sassarfan nan to shine asri'u bil jinazah domin bayan haka ma ai da nauyi kaga idan wannan nauyin misali ana tafiya shi za a ke tafiya ana karban mutane dan kan wani ya gaji ya yara zai iya saki kawai ko kuma lokacin da zai saki ba bai sani ba domin gabar ta saki to annabi alaihi salatu wasalam a ce ɗaya daga cikin illar da ta sa aka ce a gaggawa da jana'iza shine dan karbi domin wato kada mu yi koyi da yahudu domin yahudu ne ba sa kai gawa sai a kwanaki tana cikin akwati sannan an tashi kai ta kuma za a gaba ana rangaji to wannan haramun ne ɗaya daga cikin dalilan ke to shine malam ya gaya mana anan cewa kaga abin da zamu koya a hadisin shine an so a yi gaggawa da kai gawa sannan abu na biyu shine an so a yi gaggawa wajen binne mamacin bayan an mata sallah da sauri sannan kuma a gaggawa kamar yadda muke ta yi muke ta faɗa a baya za a gaggawa ta zo za a yi mata sallah a cewa wani ake jira ga mutum ɗari biyu za su yi mata sallah amma wani ake jira dalilin da ya zo saboda wai yanzu zai taso daga abuja sai mutum ɗari da hamsin su tafi kawai domin suna da neman abinci duk zai tafi misali ya ce ne to ai ba a wasiya da sabo idan mutum ya yi wasiya sabo ce ba za a bi ta ba yawwa saboda haka idan yayi wasiya ta saba dokar annabi alaihi salatu wasalam ba za a bi ta ba yayi wasiya ya ce in na mutu ku dau naira goma sha biyar ku ba wa wance kowa ne kuma naira talatin ya bari ba za a yi ba kuma wasiya ce ba za a yi ba kare kuwa to wannan shi ne to kaga kuma yana ɗaya daga cikin haƙoƙin mamaci da za mu kiyaye ke an gane ko saboda haka kai shi din da wuri inda zai farka zai ce ake wani da wani masoyana ne wani bakiya wani da wani makiyana ne masu cewa ba za a kai shi ba na ba ku wannan misalin sati biyu baya akwai gawar da ni na je sallar a cikin gari wai saboda wani ɗanta kawai guda ɗaya duk sauran ƴaƴan suna su wajen goma amma wai baya nan sai zai to daga Abuja Allah haddab da magarwa bai zo ba dan gaskiya ne wa tafiya ne bai zo ba ana jiran sa kawai saboda shine alfa da omega in yazo ta gwamnatin ki zai ziyarar farmaki zai ba da kuɗi duk jama'a da suka zo manyan mutane da mutane kala kala amma wallahi haka ni dai da nake jinin sai to dan lokacin ma ka wanda da karatu ne to gaskiya ni tafiya ba na taho haka kuma mutane suka rika tafiya to ka irin wannan ba shi da fa'ida gaskiya idan wani abu yake so yi ai za mu zo nan gaba mu ji ya halatta in sallata ya je mata ya je mata ko ya halatta amma yanzu a wata asarar mutane da yawa na'am a salatul ga'i ka ka ba da fatawa ce ya mata bayan an mata sallah aba malam geographer kagan kace ai daga sai yanzu sai mu aje karatun mu nemi dalili kuma ka ba mu dalili na'am shine dama abin da muke magana ke tsakani da Allah shine muka ce zai iya mata sallah idan ya zo shi kadai sai ya ji ai za mu da annabi ya je za mu karanta ya je kabarin wata baiwa Allah da aka yi sallar baya nan yace ku nuna mun kabarin ta ya je mata sallah to ya na dan ka dawo ba a yi da kai ba ka je kai mai gunta ko mai barka mai biyarka sai ka je kai za mu biya sati mai zuwa in Allah ya ara mana lokaci tsakani da Allah amma wasiyar aka yi kaiwa sai kai waya kace wani yayi ba sai kai waya kace wani yayi to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye kuma lura da shi to sai hadisi na karshe da ya kamata mu biya shine ana bi wa radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara mata yadda wa Aisha karkashin babu ne ko a to mun shiga mun gama shi to mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ga wata tambayar ita ma eh wannan bawa Allah yake kamar Yahudawa da kafirai da sauran ahli kitab da suke warin gawa a mutuwari shin suke warin matattunsa a mutuwari shin a can mala'ikun tambaya za su yi mutu ko har sai an kai su kabari an saka su a cikin kabari tambaya ce mai kyau bare kuwa ai baka ji ba daga cikin abubuwan da aka kawo cewa a gaggauta binne mamaci sai aka ce tambaya kawai kuna cikin tafiya a cikin jirgin ruwa sai ya mutu sannan kafa a sauka daga jirgin ruwan nan sai an kwana biyu ko uku ya zai da gawar na magana mai kyau yayi akwai ta cewa idan har aka ga musamman zai canza ya rufe ko ya kumbura sai a sallace shi a sake shi a ruwan shine kabarin ta shi kabarin ruwan ai da bai sun yi irin wannan sosai kuwa akwai wanda suna tafiya a ruwa wani ya mutu daga cikin sahabbai sai aka yi masa sallah ko wanda ta shi a ruwa kawai kenan shi shine kabarin sa tambaya idan mutum zaki ya cinye shi mala'iku za su yi mata tambaya ko wala su yi mata ko saboda zaki ya cinye shi ya ci bulin eh to dan me yasa da mutuwa ba za a yi mata tambaya ba shi ne ba taba gaya muku wani bawa Allah wata rana mun zo da injiniya ya mana wani yaro ina kallon shi kamar abin nan amma tambaye da ya ce shin malam an ce mun karin wani kiro su kenan yace to idan mutum ya mutu a India ya mutu a China ya mutu a Nigeria a Dijamta ba aka binne su ina zai ji na ce wa injiniya ka ganci ina kallon sa doko amma ka duba intelligent question din da dole za mu tafi tafsiri ranar nan ji ka ga dole mu baki amsa ko a baki amsa ko ba kanka inda dan gayu ne dan gidan yan binni duk ya san wannan abubuwan sai nace da gito ka san waya a ko android yake ya kai sai na san ta nace na ma san kana da ita sai nace to ai ka san wani abu da ake conference meeting da ake yi za ga an haɗu na China India ina ne duk a haɗu a lokaci guda wallahi wannan am karatun da ake yace nace a lokaci guda aka haɗa ɗan China da ɗan India da ɗan Amerika sai a haɗa duniya a lokaci guda kowa yana ji kowa yana ganin kowa kuma sai nace ka yadda da wannan ana yi yace kwarai kuwa sai nace to bature ma ya Allah ya kasa sai yace ya gane ya gane in har bature zai iya haɗa mutane na duniya a lokaci ɗaya sai mala'ika ya kasa tambaya a cikin jihar wane mutum shi sa al'amari ne na gaibu alladina yu'minuna bil gaibi wa yuqimuna salat wannan matsalar gaibu tana buƙatar musamman scientist din yanzu dan boko ai muku bayani in dike cewa ya kamata ku fahimci gaibu akwai abin da in ka zo ba don a ƙa'idar science shi za su suke zama atheist cewa duk abin da babu shi ƙarya ne kawai in dai ba za ka iya provin cewa kaza ba to ƙarya ne sai mutum ya faɗa rami kaza to kaga mutum a fara dora shi akan gaibu gaibu shi za nake jinjina wa injiniya Anas Anas yaji yana Ingila yana doctoral sa kanan Alhaji Balarabe yaji wata doguwar tattauna da muka taba yi iya irin wannan kaga lecturer ne a UK dani ko abuwa Anas Balarabe yaji to sai wannan bayani da muka taba yi wata doguwar tattaunawa da shi sai na ce to kaga irin mu scientist din da muke neman kenan cewa wanda an san logo da sako idan wani ACS dan yace mun sun taba buga da wani ACS sun yace wallahi da tunna yukin scientist din ne yace da suka rika masa tambayoyi jiwa sai da suka kai shi bango to haka ake so karatun ka na boko ya zanto yana ma wato na addinin yana ma fitila yana fita ka to wannan shine wannan shine an tara 2520 Allah ya saka kowa da alkhairi wa alaikum salam na'am an sassa na jikin mutum yawa an yanke ai binne shi ake duk abin da aka kira na jikin kai har na dabba ba ma na mutum ba ga iziya a iziya ya gaya ma cewa duk abin da ka turo a jikin mirai to haramun ne gare misali yanzu sai dabba kawai mota ta zo ta buge ba ta hanya sai ta cire mata jela jelar gaba ɗaya ta guntule jelar zaniya ana ci ko nama ne mai yawa a gurin ko ta guntule masa tozo ka ce to shi kenan ba kuma Allah ya kiyaye a ɗauko zuwa je a yanka a gida ka ci muji haka rami za a yi abin ne duk abin da ya fita daga jikin dabba abin ne ake to haka shi na mutum to an karrama dabba ma ballantana mutum to duk abin da aka yanke an yanke masa kafa ko hannu ko hatsari ne ya faru wani abu ya fita daga cikin zaki ma binne shi kuma a kai Allah gaba da bala to ita kan ga cikin tana nan tana harka ta gira misali iya kai aka gani ba ga gangan jiki ba to aiki kamar da zan maki ne shin ba wai kai ba shin ya halatta babu kan ma ba gawar ma ai mata sallah to ya zai hana ai wani sassan jiki sallah shin an tabbatar da mutuwarsa ko mutum kansa yana fita a gaba babu shi am misali a sai zai dawo a rika tambani cewa yana nan zai dawo duk wanda aka yi hadari aka ga kansa ai ya tafi kenan saboda haka za a yi masa lafiyar ga'in ma ballanta rawar sassa na jiki za iya amma tambayar ka ta yi kyau fa to sai kuwa saboda ni ma sai da na tunani saboda tunanin tunano kawai salatul ga'ib ne an gane ko to saboda haka wannan shine za a iya mata sallah in dai an tabbatar da mutuwarsa amma hannu yanzu dan an cire ba za a zo a yi hannu sallah ba kawai haka rami za a yi kawai abin ne sarkin ladara ai to sai kuwa kira ne ga mamaci ya tilbi da haka muka ce na da wannan su kira zai taji ai rana alkiyama kowa tsirara zai taji na na aisha ta tambaya annabi alaihi salatu wasalam tace tsirara fa kace ya rasulullahi yace kwarai kuwa tace maza da mata yace kwarai kuwa tace sannan duk maza annabi yace duk maza za su tashi da loba shine ba kaciya to shi ne annabi yake nuna mata yake kin ga baiwa Allah yace kowa ta kanta yake ballan sai ballan za a rika wani zancen wanda ya je aikin hajji zai ga hoton haka ya fi karfin haka wane mutum in dai ba jarababbe ba ne ya tafi aikin hajji za ga kowa harka sai kowa ta kanta yake domin hoton aikin hajji hoto ne na alkiyama mutane ne za ka yi ta gani wani zai ka ɗauka ba irin kalan mutane da ba za ka gani wani zai ka ga sai ka rika tunanin anya ba mala'iku a gurin nan da tsuntsaye da abubuwa kala-kala za ka yi ta ganin abubuwa to wallahi in mutum aikin hajjin kwarai din ya je yi ko to za ka sai ya sai ya fita daga hayyacin sa ya gane cewa lallai ba yanzu ba wai magana wani jinsi ake ba lokacin da za a yi matsayi ka a rika tafiya da kai sai bayan ka dawo hayyacin ka ga mata ne a kake a kake su ma baka sani ba kuma ba wando a jikinka Allah ya ruwa ni har wanda muka bada daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah bada hukuncin sarki ya yaje mana satin da ya gabata satin da ya gabata mun shiga sallah akwai ɗaya daga cikin dattijan masallaci da ya zo a bakare sai ya ga wani akan babuki na yana kokarin kwanci to Allah dai ya tsari dama na yi azkar da zan fito to Allah dai ya kiyaye to saboda haka shine aka dau matakin da saboda dubi ne a babu sai yana waje sai kuma ya hau kan babu to sai Allah ya dare da yazo yana ganin sa sai ya gudu ya hau bayan babu din ka dauki ne muka kamar da aka faɗa cewa gaskiya mu daina shiga sallah gaba daya cewa kawai mun shigo sallah gaba daya wani yazo ya mana ya fafa ya fafa ke mu ta baya wannan ba fikihu bane to shine aka ce masallacin sun ɗauki mataki yanzu da za a rika kula da ababen hawa kuma duk wanda ya zo da abun hawansa ya tabbatar ya kawo shi gurin da ake ajiyewa wannan shine ka'ida abin da ya kamata a yi gaskiya na taɓa wannan magana a hausawa karatun da muke na alhamis na ɗaurin mubarak na gaya musu cewa a kula kaza kaza na ce musu lallai sai wani ya mun tambaya ce to malam suna ajiye wayoyi a gaban su da yawa inda muke karatu kuma fili ne zuwa masallaci bane idan an yi rukuyi gaban liman duk wayoyin suna da sai aka ce wai suka yi mun tambaya idan muka aka zo wani yazo zai dauka ya za a nufi nufi ko sallama ba za ku yi wa bin za ku bin za ku wallahi ko kamar wani tadi da yazo kawai sai suka ba da labarin ai wani yazo kawai an yi sujjada ya fara ɗiban wayoyi ba shi da limamin da mamu duk suka bi shi ya zuwa da wayoyin suka ce amma sun saba to idan idan idan suka fahimci wannan yanayin gaba ɗaya mu hankalin mu da nan to a wannan yanayin suke zuwa su ɗebi kayan jama'a to saboda haka ya kamata a kamar yadda matsayin hukumar masallacin ta ɗau mataki to gaskiya haka ya kamata a yi domin al'ummar mu ta riga ta zama wani irin abu dan na faɗa cewa zai na gaya musu in ma ba za in dai ba mataki da za a ɗauka zan kabarin babur ina a kulle in tawo a kafa in na ka tashi in koma ɗauka yana ya fi sauki to amma tun da da wannan matakin shi kenan kawai duk wanda ya zo da abun hawa ko keke ne kakkare na don keke ma keke kuna nawa suka ɗauka yawwa wannan shi ne Allah ya dace da mu na'am
kamar da ya yi idan ma aka yi sallah nan da nan mutum zai fito zai doka a ba da sararin asibi mun ce uku zuwa biyar gaskiya ne gaskiya ne mun duk da ba ka ga nan za ba mu iya cewa mun ci uku a nan cewa bayan an idar da sallah mun ci uku zuwa biyar kamar yadda komanda ya faɗa a ce biyar duk wanda aka san ba kowa ya fito a tabbatar da kowa yana kan abu hawan tsakani da Allah yanzu wataƙila abin da za mu iya mafi ƙarfin gaske ko nawa aka ɗauke sai dai a kai mun jaji to haka za a yi ta yi a yi ta yi ƙarfin nuna aka ɗauke ba haka za a kai mun jaji a ce kaza kaza wannan matakin minti biyar ɗin a yi haƙuri a yi haƙuri da shi cewa sai kowa ya fito tsakani da Allah Allah ya dace da eh Allah ya damu da shi Allah ya dace na da to now now now yan masu kula da ababen hawa ba ta shiga nan wannan shine daidai dakta ya ce a kula ba'u ba haka ake masallacin zera cewa ba sai an gama sallah su wasu daga baya su zo su yi sallar shine ribadi yayi ribadin zai sabilillah Allah ya saka kowa da alkai eh kamar yaki malai ga bai da lafiya da muke faɗa yau ya dawo Allah ya kara masa lafiya Allah ya madaukakin sarki din marasa lafiya gida da asibiti Allah ka inganta lafiyar muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsofin sarkutan madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata duk wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa duk wanda suke cikin kunci na matsalar kasuwanci ko aiki Allah ka yaye musu Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ka tallafa mu Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله وقوبال الوجيز زامو جاء إن شاء الله အကျဉ်းအောင်